الفصل والوصل الوصل عطف جملة على أخرى والفصل تركه والكلام هنا قاصر على العطف بالواو لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه ولكل من الوصل بها والفصل مواضع مواضع الوصل بالواو يجب الوصل في موضعين الأول إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء وكان بينهما جهة جامعة أي مناسبة تامة ولم يكن مانع من العطف نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ونحو وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا الثاني إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود كما إذا قلت لا وشفاه الله جوابا لمن يسألك هل برئ علي من المرض وترك الواو يوهم الدعاء عليه وغرض وغرضك الدعاء له
to babi na biyar filfasil walwasil balagar fasil da wasil alwasil atfu jimla ala ukhra abin da ake nufi da alwasil shine a goya wata jimla akan wata jimla jimloli ne guda biyu sai a haɗa su ta hanyar amfani da harfin atuf alfasiru kuma tarkuhu jimloli ne daban-daban kowace mai zaman kanta amma ba tare da an haɗa su da wawul atufi ko wani abin nan ba shine fasil wal kalamu huna kasirun alal atufi bilwawi magana ma'anan za ta takaita ne akan al'atufu bilwawi la'an al'atufu bi gairi ha domin yin atsafi da wani abin da ba wau ba la ya kawo fihishti ba babu rikici a kansa to kuma ba kawai da yadda aka ga dama a yi wasalu ko a yi fasalu ba kowanne da inda ake yin su ya ce wali kullin min alwasalu wal fasali mawaɗe kowanne da wurinsa mawaɗi'ul wasli bilwawi inda ya kamata a haɗe da wawu ya jibul wasulu fi mawdi'ain wajibi ne a yi wasulu bainal jumlatain a wuri biyu na ɗaya iza tafaqatil jumlatani khabaran aw insha in duka jimlolin iri ɗaya ne duk wannan jumla ce khabariya wannan ma khabariya ko wannan insha'iya ce wannan ma insha'iya ce wa kana bainahuma jiha jami'a kuma akwai wani abu da ya haɗa su ai munasaba tama cikakkiyar munasaba dangantaka walam yakun mani'un min al'atuf kuma ba abin da zai hana a yi adafi nahau innal abarara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim kaga wannan jimloli ne kowace mai zaman kanta kuma dukkaninsu jimloli ne habariya ko sannan kuma akwai dangantaka domin kowace jimla tana bayanin makomar wasu rukuni na mutane to a nan wajibi ne a zo da wauɗin nan innal abrar lafi na'im wa innal fujjara da za a cire wau ba zai zama da fasaha ba kamar falyadhaku kalilan walyabiku kathira kaga akwai munasaba akwai tifaq a tsakaninsu kishiya da kishiya adhahik walbuka dukkaninsu umarni ne dukkaninsu jimloli ne fi'iliya kuma duk iri ɗaya ne girmansu ɗaya wazaninsu ɗaya yawansu ɗaya to na wajibi ne a zo da wau a irin wannan wajen da yake wajibi na biyu idza awhama tarkal atfi tarkul atfi khilaf al maqsud idan barin adafin zai sa ayi zatan sabanin abinda mai magana yake nufi kama idza qulta kamar idan ka ce la wa shafahullah jawaban kana ba da amsa ne liman yas'aluka wani ne ya tambaye ka hal bari ali min al marad wai ku ali ya warke daga rashin lafiyar nan sai ka ce la a bai warke ba wa shafahullah Allah da ya bashi lafiya to kaga fatarkul wawi in ka bar wau din ka ce la shafahullah yohimu du'a alai sai ba da zaton wata bakar addu'a kake masa la shafa'allah kada Allah ya warkar da shi Allah ya sa cutar ta tafiya ce wa garaduka du'a law kai kuma so kake kai masa addu'ar Allah ya warkar da shi to a irin wannan idan rashin yin atafin zai haifar da wani rikici a fahimta to wajibi ne ka zo da wal ataf نعم
مواضع الفصل يجب الفصل في خمسة مواضع الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام بأن تكون الثانية بدلا من الأولى نحو واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أو بأن تكون بيانا لها نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد أو بأن تكون مؤكلة لها نحو فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الاتصال الثاني أن يكون بين الجملتين تباين تام بأن يختلف خبرا وإنشاء كقوله لا تسأل المرء عن خلائقه بوجهه شاهد من الخبر وفي القول الآخر وقال راحلهم أرسوا يزاولها وحسب كل امرئ يجري بمقداره أو بألا يكون بينهما مناسبة في المعنى وقولك علي كاتب الحمام طائر فإنه لا مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران الحمام ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع
Mawadu'ul fasl a yadda ake barin jimloli kowace ta ci gashin kanta ba sai an goya su ba da atafi. Yazibul fasl fi hamsati mawadi yana wajaba a wuri biyar al'awwal an ya kuna bainal jimlatain ittihadun am tam zamana akwai haduwa cikakkiya tsakanin jimlolin. bi an ta kuna saniya badalan min al'ula jimla farko ta zama badali ce ga tabin ga ta farkon kamar wata kulla zai amad da kumbi ma ta'alamun ku kiyaye saba wanda ya kare ku da abubuwan da ku kun sani amaddakum da an'amin wa bane kaga amaddakum badal ne wanda shine ya kare ku da ni'imomi da dabbobi da ‘ya'ya nan da za a ce wa amaddakum to sai zama wata sakwarkwatacciyar jimla kenan bai dace ba a yi fasulu ɗin a yi wasulu abu an ta kuna bayanan laha ko zama na bayani ne ga ita jimlar jimlar ta biyu bayani ne ga jimlar farko kamar fa wasu wasa ilaihi shaitan kaga jimla mai zaman kanta shaidan ya masa wasu wasi jimla ta biyu kala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla kaga wannan hal adulluka kala ya adam bayani ne ga fawaswasa ilaihi shaitan ko to anan la yahsunu alwaslu aw bi an takuna ma'akida laha ko jimlar ta biyu ta zama na karfafawa ce ga jimlar farko kamar famahilil kafirina amhilhum ruwaida amhilhum ruwaida karfafawa ce ga famahilil kafirin to nan ma ba za a zo da wauwa wa yukali fi hadha al-mawdu' mawdi' inna bainal jumlataini kamalal ittisal sai ce akwai cikakkiyar haduwa tsakanin waɗannan jimloli guda biyu na biyu an yakuna bainal jumlataini tabayinun tam ya zamana akwai bambanci cikakke tsakanin jimlolin guda biyu kamar yadda wani ya ce latas alil mar'a an khala'ikihi fi wajihihi shahidun min alkhabari kar ma ka yi wa mutum tambaya game da halayensa a cikin fuskarsa akwai abin da zai baka shaida alamar wannan labarin ga halinsa fuskarsa ma za ta iya bayyana halinsa to jimlar fi wajihihi shahidun min alhabari kaga a haka ba ta da wani alaka da latas alil mara an sha'ar khala'ikihi an gane? sauraka a nan ba za ka zo kai wasu ka ce wa fi wajihihi in kai wawul atafi to ya zama na atafin ne ala la tas'al karka tambaye mutum akan halayensa karka tambaye shi akan fuskarsa a yan gane ko yawwa sannan da wani ya ce wa kalara iduhum arsu nuzawiluha فحتف كل امرئ يجري بمقدار وقال رائدهم سيجا غورن سيتي arsu ku saukar ku durƙusar da ababen hawanku nuzawiluha mu yi gogayya da ita fa hatfa kullum ri'in mutuwar kowane mutum ta jiri bimikidari ya jiri bimikidari yana gudana ne da kaddarawa gwargwadon yadda aka kaddara masa au bi Allah ya kuna bayanama munasaba fil ma'ana ko zamana ba wata ma dangantaka a ma'ana tsakanin jumlolin guda biyu ka kaulika kamar ka ce aliyun katibun alhamamu ta'irun Ali Katib Alhamam Tahir jimloli ne biyu ba wata dangantaka tsakanin kitabata Ali wa Tayran Alhamam la munasaba fil ma'ana baina kitabata Ali wa Tayran Alhamam wa yuqalu fi hadhihi fi hadha almawdi' inna bayna aljumlatayn kamal alinqita' na'am
الثالث قول الجملة الثانية جوابا عن سؤال النشأ عن الجملة الأولى قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ويقال بين الجملتين شبه كمال الاتصال الرابع أن تسبق جملة الجملتين يصح عطفها على إحداهما على إحداهما لوجود مناسبة وفي عطفها على الأخرى فساد ويترك العطف دفعا للوهن كقوله وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهين جملة أراها يصيح عطفها على تظن لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها فتكون الجملة الثالثة من مظنات سلمى مع أنه ليس مرادا ويقال بين الجملتين في هذا الوضع شبه كمال الانقطاع الخامس ألا يقصد تشريف الجملتين في الحكم لقيام مانع كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون جملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على إنا معكم لاقتضائه أنه من مقولهم ولا على جملة قالوا لاقتضائه أن استهزاء الله بهم أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين
سينا أكو كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى إذا ما الجملة تبيو amsa ce da ta faru daga jimla ta farko kamar ka ƙaulihi ta'ala wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratin bisu yace ko tace wama ubarri'u nafsi ba zan tsarkake kaina ba kaga jumla ce inna nafsa la'amaratin bisu kamar ce aka to dan me ba za ka tsarkake kanka ko ba za ki tsarkake ba sai ce inna nafsa la'amaratin bisu hakika ita zuciya mai yawan umarni ce da barna illa man rahima rabbi sai wanda ubangiji yau rahama a gare shi to anan ba za a ya adafi ko wasu tsakanin waɗannan jimloli guda biyu ba wa yuqalu bainal jumlataini kamalul ittisal akwai cikakkiyar dangantaka tsakanin jimlolin shibhu kamalul ittisal kamanceceniya arabe an tusbaka jumlatun bi jumlataini yasihu atfuha ala ihdahuma liyujudil munasaba a gabaci wata jumla da jimloli guda biyu da zai iya yiwuwa a goya ɗaya a kan ɗaya wafi a alal ukura fasadun in kuma aka goya ɗayar to zai ba da ma'ana mara kyau fayuturakul atfu daf'an lil wahami sai a bar atafin dan a kawar da wannan zaton kamar da ya ce wata zunnu salma annani abgi biha badala uraha fi dalali tahimu salma tana zaton annani abgibi ha badala ina neman wata da zan musanya ta da ita uraha fi dalali tahimu ina zatanta tana ɗimuwa ne a cikin bata to fa jimlatu uraha wannan jimlar ta uraha yasihu atfuha ala tazunnu zai yi a goya ta a kan ta zunni lakin yamna'u min haza tawahumul atifi ala jimlati abgi biha amma idan ya ce wa uraha fi dalali tahimu sai a ɗauka wata zunnu anni uraha sai ya zama na jimla an yi aɗafinta ne a kan ta zunni ɗin wata zunnu salma wa yuqalu anan akan ce bainal jumlatayn fi hadha al-mawdi' shibhu kamal al-inqita al-khamis alla yuqsad tashriku al-jumlatayn fi al-hukm li mani'in ya zamana ba a yi nufin haɗe jimlolin a cikin hukunci ba saboda wani abu da zai hana haka kamar da Allah ya ce wai za khalau ila shayatinihim قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم in suka keɓe da shaiɗanunsu sai su ce mu fa muna tare da ku e mu muna tare da ku inna ma'akum inna ma na hannu mustahazi mu kawai ba'a muke izgilanci muke musu jumla kenan ya jimlar Allahu ya sahazi obe Allah ma ya nemi musu izgili to kaga ba za a yi adafi fa jumlatu Allahu ya sahazi obe la yazihu atfuha ala inna ma'akum ba za a yi mata adafi akan wannan inna ma'akum ba likiti za'ihi annahu min maqulihim domin inda za a adafi a ce wallahu yastahzi'u bihim to sai zamana duka maganar tasu din ce qalu inna ma'akum wa qalu allahu yastahzi'u bihim fa jumlatu allahu yastahzi'u bihim liqtidaihi ko liqtidai annahu maqulin wala ala jumlati qalu ba za kuma a adafinta a kan jimlar ƙalubale ƙiti za'ihi domin wannan zai nuna kama zai ba da ma'anar annasihi za Allahi bihim cewa wato izgirin da Allah yake musu muƙayyadun ya taƙaita ne bi hali khuluwihim ila shayatinin sai sun keɓanta da shaiɗanunsu wa yuqalu a nan sai a ce bainal jumlata ne fi hazal maudi tawassutun bainal kamalai ne na'am
الباب السادس الإيجاب والإقرار والمساواة كل ما يجوز في الصدر من المعاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق أولا المساواة وهي تعدية المعنى المراد بعبارة المساوية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس هم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة نحو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أعرض عنهم ثانيا والإيجاب وهو تعديل المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض نحو إنما الأعمال بالنيات فإذا لم تفي لم تفي بالغرض سمي إخلالا كقوله والعيش خير في ظلال للنور والعيش والعيش خير في ظلال للنوك ممن عاش كلا مراده أن العيش الرغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل ثالثا والإطلاق وهو تعليق المعنى بعبارة زائدة عنها الفاعلة نحو رب إني وهذا العظم مني واشتعل رأس شيبة أي كبرت فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سميت طويلا إذا كانت الزيادة غير متعنية وحشوا إن تعينت فالتطويل نحو وألفى قولها كذبا ومينا والحشو نحو وأعلم علم اليوم والأمس قبله من دواعي الإيجاب تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وصعابة المحادثة ومن دواعي الإطلاق تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإيهام
to sai kuma babi na gaba babi na shida ya kunshi abu uku al-ijaz al-itinab al-musawat ya ce kullu ma ya julu fi sadari min al-ma'ani dukkanin wani abin da yake kai kawo a cikin zuciya na ma'anoni yimkin an yi abbara anhu bi salasi turuk za a iya bayyana shi ta hanyoyi uku na ɗaya al-musawat ko dai ta hanyar musawat me musawat huwa ta'diyatul ma'ana al-muradi bi ibaratin musawiyatan lahu ay bada ma'ana da ake nufi da bayani da ya daidai da wannan ma'anar bi an takuna alal haddi allazi jara bihi urfa awsatun nas ya zamana bisa hanya da matsakaitan mutane suka gudana a kansu wa hum allazina lam yartaqu ila darajatil balagha sune wanda ba su kai kololuwar balaga ba wala yanhatu ila darajatil fahaha ba su yi ƙasa kuma darajar gidadanci da rashin kan gado ba su ba za a ce musu masana balaga ba su ko ba za a ce musu marasa kan gado ba kawai dai ga sunan tsaka-tsaki in magana ba ta zurfi ba suna iya fahimta ta zurfi kuma ba sa fahimta amma dai magana dai tsaka-tsaki suna ganewa kamar wa iza ra'aitan ladina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum wannan kaga magana ce da take a bayyane daidai wa daida kowa zai iya fahimtar in kaga waɗanda suke kutsa cikin ayoyinmu ka kauda kai gabarinsu ijaz fa huwa ta'adiyatul ma'ana bi ibaratin naqisatin anhu ma wafayaha bil gharat shine bayyana ma'anar da take ran mutum da wata bayani takaitacce kuma tare da biyan bukata a yi takaitacciyar magana kuma ta ba da ma'ana abinda ake so a fahimta saƙon da ake so ya isa kamar da annabi ce innamal a'malu binniyati kaga wannan takaitacciyar magana ce amma kuma ta bada ma'ana kamar dukkanin ma hadisan da suke na jawami'ul kalim kaga duk ijaz amma fa ilam tafi bil gardi idan bata bada ma'ana ba sun miya ikhlalan sai a kira ta da an tauye ma'anar kamar da ya ce wal aisha khairun fi zilalin nuki mimman asha kadda wal aishu rayuwa khairun fi zilalin nuki ta fi alhairi a cikin inuwar ni'ima tare da wawaye mimman asha kadda da wanda zai rayu cikin wahala koda da hankalinsa da basirarsa wai da mutum ya zauna da hankali da ilimi amma ga talauci da kunci gara ya zama da cewa yana hauka-hauka wuju-wuju inda da kuɗi muraduhu an al'aishar raga da fi zilalil homke wai rayuwa mai ni'ima a cikin wauta khairun min al'aishi shaƙ ta fi rayuwa mai wahala fi zilalil akal to a nan malam ya yi masa naƙade shi ba ita haza muhil wannan tauyayyen ma'ana ce wala ya fa ma'anahu ahad ma'ana gairu musallam na hannu nara an al'aisha fi zilalil akli wa in kana shaka khairun min al'aishi fi zilalin nok yani a taraf wa tana'u lakin na aksarar nasi baha'im yiridu an ya'isha fi tarafin wa raha'in wa in kana aishuhu laysa mabaniyan alal aqali kawai yawancin mutane wawaye ne su kawai kudi kudi shine a gaban su kamar ta kuda ko rai ba a bakin komai yake ba inda za a biya bukata inda da biyan bukata wai rai ba a bakin komai yake ba kamar samari su ce fara komai ya ce wal itinab shi kuma mai itinabi huwa ta'adiyatul ma'ana bi ibaratin za'idatin anhu ma'al fa'ida shine a yi magana da bayani ƙari akan fa'idar da ake nema in ya ce kaza ya wadatar to amma kuma ya ƙarin bayani kuma ƙarin bayanin ba mai gundurarwa ba ba kuma mara ma'ana ba wanda zai ba da ma'ana kamar annabi zakariya ya ce rabbi inni wahana al'azumin minni washta'ala ra'asu shaiba kaga da ya ce inni wahana al'azumin minni ya wadatar ya nuna tsufa ƙashina ya yi rauni amma sai itinab sai ce washta ra'asu shaiba kuma kaina ya dallaro da furfura ma'ana ai kabirtu to wannan ana kiransa itinab kama annabi musa da allah ce ma tilka biya minika ya musa ya ce hiya asaya ai ya gama magana amma saboda shauƙi sai ce atawakkawa alaiha wa hushi biha ala ganin wa laifiha ma'aribu ukhra kaga sai itinab domin nuna begensa baya son magana da Allah da yake ta katse haka addu'a ma inda ba ayyana abu mutum zai ba don mutum ya nuna gajiyawarsa to ana so ya zama ya yi itinabi kama annabi yana cewa Allahu bi fili zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu kaga itinabu ne tunda yace ga fili zambi kullahu ai ya gama to amma dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhiratahu wannan akwai fa'ida a ciki fa'ilam ta kumfi ziyarati fa'ida in ba wani fa'ida a cikin ƙarin sun miya tatwilan sai a ce kawai an tsawaita iza kanati ziyada gairar mutu ayyana wa hashuwan ko kuma a ce ya zama kawai ciko in ta ayyana in ƙarin ya waje ba kamar da ya ce wa alfa kaulaha kaziban wa maina to kazib ƙarya wa alfa ya tarar da maganar ta sai ya tarar da ita ta zama ƙarya ce wa maina mainan shi ma dai kazib ne to wannan tatwil ne walhashu wa an alamu ilmal yawmi wal amsa wal amsi kabalahu na sani sanin yau da jiya kafin yau to kabalahu din nan ai kamar hashu ne domin ai al'ams kabalar yau yake kasancewa to yana daga min dawa'il ijaz me yasa akan yi ijazi a takaice magana tashilul hifz ko dan a sauƙaƙe haddacewa wa taqribul faham ko kusanto da fahimta wa dhiqul maqam ko kuma kuncin wuri wal ikhfa ko ana so a boye wani abu wa sa'amatul muhadasa ko kuma kosawa da hira abinda ke sa a yi itinabi kuma akwai tasbitul ma'ana tabbatar da ma'ana wa taudihul murad da bayyana abinda ake nufi wa daful iham da kore iham wani zato na sabanin ma'ana na'am
أقسام الإيجاز الإيجاز إما أن يكون بتضمن عبارة قصيرة معاني كثيرة وهو مركز عناية البلاغات وبه تتفاوت أقداره ويسمى إيجاز قصري نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قلة تعين المحذوف ويسمى إيجاز حذف فحرف الكلمة كحرف لا في قول امرئ القيس وقلت يمين الله أبره قاعدا ولو قطع رأسي لديك وأوصى وأوصاني وحرف الجملة قوله تعالى فإن كذبوا فقد كذب رسل من قبلي أي فتأسى وصلي وحرف الأكثر نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى فأرسلون يوسف أيها السكين أي أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف
أقسام الإيجاز ربربان إيجاز الإيجاز إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة إيجاز كوري كسن تهنير توسع takaitacciyar magana a cusa mata ma'anoni masu yawan gaske mahuwa markazu inayatul bulaga shine tushen kulawar malaman balaga kowa yana ƙoƙarin ya yi magana takaitacciya mai ɗumbin ma'ana wata tafawat wa bihi ta tafawata a ƙadaro da wannan ijaz ɗin ne wato darajar malaman balaga take fifikayya nan ake gane waye ya fi ƙwarewa waye fi wani balaga wai san ma ijazi ƙisare ana kiransa ijazi ƙisar na hau ƙauluhu tala kamar yadda Allah ce walakun fil ƙisasi hayatun wata rayuwa ta tabbata gare ku a cikin ƙisasi wannan ijaz ne ijaz kasri domin yana nuna inda sai an yi kisasi kawai sannan za a samu rayuwa zaman lafiya da kwanciyar hankali da rayuwa cikin yanci amma matuƙar ba a yi kisasi ba to mutuwa za a yi in ba a kisasi da can laraba suna da karin magana suke cewa alƙatulu an fa lil alƙatulu an fa lilƙatul kisa shi ya fi kore kisa to amma da wannan da alƙur'ani ya zo ya ce wani kumfil kisa ce hayat wannan hikima ta su sai ta zama kama wani gwaranci domin dai kaga alƙatulu an fa lilƙatul na farko an maimaita kalma alƙatula alƙatulu kuma ya nuna kawai kisan kowane iri ne ma ba wai na kisasi ba kawai wanda ya kawai aita kashe kashe shine zai magance kisa kaga ba zai magance ba kuma sai aka ce mai korewa yana kore kisa to kuma a waƙi'iya ba haka ba ne in wannan ya zo ya kashe wannan shi ma ‘yan uwansa sai su kashe shi kaga kamata ma ce alƙatilu ajlab lil qatil kisa shi ya fi jawo kisa to amma wannan sai Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun rayuwa ta tabbata gare ku rayuwar ma aka zo da ita na kira rayuwa mai girma rayuwar yanci rayuwar mutunci rayuwar zaman lafiya sannan kuma aka gabatar da su shi ma'amul ɗin lakum ta tabbata a gare ku sai kun yi ƙisasin ne sannan za a samu rayuwa kaga ya fi a ce kisa shi yake maganin kisa rayuwa ta tabbata gare ku a cikin yin ƙisasi idan ka duba ibn ashur haƙur ma da wancan razi sun kawo juhul balaga wajen guda goma sha da suke cikin wannan ibarar ta walakun fil qisasi hayatun wa imma an yakuna bi hazfi kalima ko kuma a yi kasirin da shafe wata kalma au jumla ko a shafe jumla guda ma'a karina tu'ayyinul mahzufa tare da wani abu da zai nuna ga abin da aka shafe din wa yusamma ijazu hazfin irin wannan kuma akan kira shi ijazu hazfin fa hazful kalima ka hazfila fi qawli imrul qais kamar shafila a magana imrul qais fa qulti yaminullahi abrahu qa'ida walau qata'u ra'si ladaiki wa ausali yace fa qulti sai nace yaminullahi rantsuwar Allah nake yi abrahu ma'ana la abrahu ka'idan ba zan gushe ba ina zaune har sai kin fito walau qatta urasi ko da za su daddatse kai na ladaiki wa ausali daga ƙoƙina to sai ijazi ya shafe laɗin nan sannan akan yi hasful jimla a shafe jimla ma gaba ɗaya kamar da Allah ya ce fa'in kazzabuka faƙada kuzziba rusulun min qabli in an ƙaryata ka to ka yi haƙuri sai an ƙaryata manzanni da suka gabace ka ma'ana abin da aka shafe shine fata'assa wasbir kai koyi da wayancan manzanni ka yi haƙuri sannan hasful aksar akan shafe fiye da jimla ɗaya ma shafe jimloli nahu qauluhu ta'ala fa arsilun yusufu ayyuha siddiq yace ku aike ni zuwa kurkuku to kaga sai kawai aka ce yusufu ayyuha siddiq yusuf ya kai wannan mai gaskiya a nan an shafe jimloli ne da yawa shi ne ce ma'ana arsiluni ila yusuf ku aike ni wajen yusuf da asta'adirahun ru'uya don na nemi ya fassara wannan mafarkin fa fa'alu suka aika shi fa'atahu ya je wajensa faƙala lahu ya yusuf yadda ya kai yusuf ayyuhar sadiq afina fi sab'i bakaratin har zuwa to a wannan kissa ta yusuf za ka ga akwai ijaz bil hazfi da yawan gaske akwai ijaz bil hazfi a wuraruwa da yawa kusan kowane makasai na kissar akwai wajawo abahun isha'in yabkun qalu ya abana inna zahabna nastabiq suka taho suna kukan ƙarya kaga da suka taho ai zai tambaye su ko a lafiya ya kuka zo kuna kuka ina yusuf din kaza duk sai aka shafe wannan daga ce ya abana inna zahabna nasabi wa tarakna yusufa inda mata ina fa akala hudai wa ma tuhinu lana law kunna sadiqin ala bal surat lakum anfusukum aram fa sabrun jamil kaga watakila ya tambaye su to ya aka yi kuna tare da shi ku da kuka ce mun ba za ku bari wani abu ya same shi ba kuka yi mun alkawari kaza da kaza su kuma su ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kawai duk ƙarshe duk sai aka shafe wannan jimlolin su ma kawai sun ce kura ce ta cinye kiwaye wajawo ala shi sai ce fa sabrun jalil wallahu musta'anu alama ta suke to gaba ɗaya ƙissar haka sauran ƙissoci ma za ka ga akwai ijaz bilhab na'am
أقسام الإسلام الإسلام يكون بأمور كثيرة أولا منها مثل الخاص بعد العام نحو التهدي في دروسكم واللغة العربية وفائدته التنبيه على فضل الخاص كأنه برفعته جنس آخر مغاير لما قبله ثانيا ومنها مثل العام بعد الخاص وقوله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمن والمؤمنات. ثالثا ومنها الإيضاح بعد الإبهام نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. رابعا ومنها التكبير لغرض وقول الفضل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم. وكذلك الترغيب في العفو قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وفي تأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون خامسا ومنها الاغتراض ومنها الاعتراض وهو توفق لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مترادفتين معنى لغرض نحو إن الثمانين وولدتها قد أحول السنة إلى ترجمان ونحو قوله تعالى ويجعلون لله ما سبحانه ولهم ولهم ما يشتهون ثالثا ومنها التبين وهو تعقيد جملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله قوله تعالى وقل جاء الحق وظهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وإما أن يكون غير جار مجرى المثل بعدم استغنائه عما قبله قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الى الكفور سابعا ومنها الاحتراق وهو ان يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما ينفعه نحو فتقال يا ريت غير مفتيها صوب الربيع وديمة تهم التهم
أقسام الإطناب ربربا إطنابي alitinab ya kuna bi umurin kasira akan yi itinab da abubuwa da yawa minha zikir al-khas ba da al'am a ambaci keɓaɓɓe bayan gamamme kamar ishtahido fi durusikum wal lughatil arabiyya ku yi ƙoƙari a darasussukan da harshen larabci a lughatil arabiyya tadkhulu fi umumi durus to me fa'idar a keɓance ta fa'idatu a tambihu ala fadlil khasi don a nuna falalar wannan keɓaɓɓen a nuna falalar harshen larabci da rifa'atihi jinsun akhar mugayirun lima kabala kamar ta nazul mala'ikatu sai ka ce war ruhu fiha kaga a ruhu ai yana cikin mala'ika me yasa aka ware shi dan a nuna matsayinsa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi sai aka ce wa jibrila wa mikala ai suna cikin mala'ikati me yasa aka faɗe su dan nuna darajarsu wa minha zikr al'am ba'da al-khas ko bayan an faɗi keɓaɓɓu a faɗi gamammu kamar rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina walilmu'minina walmu'minati kaga li walidayya man dakhala baiti ai suna cikin mu'minina walmu'minati sai faɗi keɓaɓɓun sane ya faɗi ga mamme akwai al'ida ba da libham ai bayani bayan an yi abu a rufe an faɗi abu a rufe kamar amaddakum bima ta'lamun ya kare ku da abin da ku kun sani ya muku ni'imomin da kun san su sai kuma ya bayyana su yace amaddakum bi an'amin wa banin ya kare ku da ni'imo dabbobi da kuma ƴaƴaye wa min takriru yana daga itinabi hanyar itinabi a maimaita ligarabin saboda wata manufa ka tsolil fasili kamar idan an samu tazara mai tsawo kamar da ya ce wa in namra'an damatu mawasiqu ahadihi ala misli hadha innahu lakarimun wa in namra'an haƙiƙa mutumin da damatu mawasiqu ahadihi alƙawarurrukan zamaninsa suka ɗore alamisi da haza a kan irin wannan ɗabi'a taka innahu la karimun mahallin shahid innahu ɗin nan saboda ya ai an samu tazara tsakanin umro'on ɗin shine sai sake jawo da lamirinsa kamar ziyadatar targibi fil afuwi ƙarin afuwa kwaɗaitarwa akan yin afuwa kamar da ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum a cikin ƴaƴan matanku da ƴaƴanku akwai abokan gabanku a matanku a ƴaƴanku akwai wanda ba ƙaunarku suke yi ba fahzaruhum ku kafa kafa da su amma kuma ko kun gane ba sa son ku ba rabuwa za ku yi da su ba in ma kuka gano sun muku wani sharri na kiyayya kan ku ce ku kun rabu da su kuma a wa in ta'afu wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha ghafurur rahim kaga al'afu as-safu al-ghufran duk abu ɗaya ne ko duk da dai malaman tafsiri suna nuna bambanci bambanci in ta'afu kakku musu kakku ce musu komai wa tasfahu kakku nuna kun sani wata gafiru kar ku yada su ku rufa ku rufa abin ku sitirta kar ku zo kuna cewa ni ma matata ba haka take yin ba ɗana ma na ciki na yi min kaza to baka yi gofura ni ba ko kuma yayi yana zaton baka gani ba ko tana so baka gani ba kai safahu ka nuna kamar baka gani ba wa tasfahu kenan ta'afu ka kama shirya da handed ka yi afuwa wasu na cewa wannan su ne bambance-bambance amma dai duka abu ɗaya ne to me sa aka maimaita abin itinab ɗin ba abu ne kawai haka kawai ba don a targib a faɗaitar a yi afuwa ɗin shi ne maragi yake cewa wannan ayat tana daga hanyoyi da ake ƙur'ani ya kawo wajen warware ko magance rigingimu tsakanin iyalai tsakanin miji da mata ‘ya'ya da iyaye dole Allah ya kaddara ba zai yiwu kamar yadda kai ma ba dukansu kake son su daidai wa daida ba ka fi son wani akan wani to su ma kuma wasu haka kai kana iyayenka wata tana can gefe kana ganin duk baka iya ba duk ba daidai wani dan yana nan yana cewa inda shi ne kai da kaza zai yi inda shi ne duk abin da yana ganin kawai dai su baba gida da ne su irin da mutan daɗin nan ne kare to wani kuma sai ya actualize sai ya aiwatar da abun ma'aikaci ko ba yadda za ka yi dole ka haife shi ya zama ɗanka ka zama ubansa ya za ka yi to shi ne wayan ta'afu irin wannan abubuwa haka ce to shi kenan ɗauke kwananka kwashe ɗauke tabarmarka je ka ka yi ka zaɗin je ka a wayan ta'afu kai afuwa wa tasfahu ko ji kai suna yin kuskus din sun zaci bacci kake ko baka nan ka fita kaji suna ta zagin ka suna tafiya ka zaki kawai ka nuna ba kama ji ka yi baccin kawai na ko ka fita ta can baya shi kenan eh irin wannan to kaga sai sai zuwa zin azim haƙuri sai annabi kenan ko to amma matsalar ita ce tun da ya ce inna min aswajikum aduwan lakum jimla ce fa ismiya tabbas akwai su kaga duk faɗan da za ka yi duk matakin da za ka ɗauka ba za ka raba kanka da irin wayannan ɗin ba sai dai a lallaba allah ya tsare ka daga sharri in ma abin ya tsaya iya ai ta yi da kai kawai ai ta ganin wallanka ai ta ganin baka iya ba ku zan tsofaffi ne ku ku gida da ne to alhamdulillah a tafi a haka su ma lokacinsu zai zo ne sai bayan wani lokaci ga suna cewa kai amma iyayenmu sun yi ƙoƙari sun yi haƙuri yana da kyau ku duba maragi abinda ya faɗa da kuma wannan fahardinin razi akan wannan aya wato yana daga cikin abubuwan da suke warware matsaloli na zamantakewa kuma tun daga kan wannan ayar inna min azwajikum har ƙarshen daga ita sai suratul talaqi ko a taharim talaq har zuwa taharim duk hulul ne hanyoyi ne na warware muskiloli na auratayya duk suna bayanin warware hanyoyi na na zamantakewa tsakanin miji da mata tsakanin yayaye da iyaye wannan tagabun ce ko kuma ƙarshe-ƙarshen ta ce ko to ana gama ta sai iza tsallaktumin nisa ana gama ta sai limatu harimu to duka matsalolin yau da gobe suke warwarewa kamar ta akidil inzar ƙarfafa gargaɗi kamar da ubangiji ya ce kalla saufa ta'alamun thumma kalla saufa ta'alamun a gaida abu ɗaya ne to me ma'anar maimaitawar ƙarfafa gargaɗin da ake wa min hal'i'tiraf kai kuma kutse magana ba ta ƙare ba sai a kutso da wata wa huwa tawassutu lafzin baina ajza'i jumlatin aw baina jumlatayn murtabitatayn ma'anan shine a kutso da wani lafazi tsakanin sassan jimla ko jimloli guda biyu da suke a haɗe a ma'ana dan mai ligarabe saboda wata manufa kamar yadda wani yake cewa inna samanina wa bullagtaha wa bullagtuha kad ahwajat sam'i ila tarjumani inna samanina rayuwa shekara tamanin a duniya wa bullagtuha gashi ku an kai ni na kai shekara tamanin din kad ahwajat sam'i yanzu sun buƙatar da ji na ilatar jimanin zuwa ga mai tafinta gashi ta kai ga har ba na ji sai an ƙara in na an faɗa ya ce iye mai ka ce kara kunne baki a kuna ce kaza kaza kaza to kaga wubin lektuha jimla ce ma'autare ba jimla ce da ta kutso kafin ƙarshen jimlar a tsakanin jimla. ونحو قولي ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون سبحانه اعتراض suna suna danganta ‘ya'ya mata ga Allah su kuma abinda suke so suke danganta wa kansu ‘ya'ya maza to kafin walahuma ya shahun sai aka kutso da subhana wa minha at-tazyil haka kuma yana daga manufar i'tiraf kai abin nan hanyar da ake yin itnaf at-tazyil ayi geza ko ayi jela ga jumla wa huwa ta'qibul jumla bi ukhra shine zo da wata jumla da wata ta zo a ƙarshen ta tashtamila ala ma'anaha wacce ta kunshi ma'anarta ta'kidan laha domin karfafawa gare ta وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل كودي تزو أمسأي مثالي لسجلال معناها وسجنائه أما قبله saboda cikar ma'anarta kamar da ya ce wa ƙul ja alhaƙu wa zahaqal batil kaga magana ta cika gaskiya ta zo ƙarya ta gushe innal batila kana zahuka ai dama ita ƙarya mai gushewa ce wannan innal batila tazyil ne kamar geza ce ga ita waccan jumla wai ma ya kuna gaira jarin majaral misli li adamin su gina amma kabalahu kamar zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur wa minha al-ihtiras wa huwa an yu'ta fi kalamin yuhimu khilaf al-maqsudi bima yadfa'uhu a zo da wata magana da za ta sa a fahimci saɓanin abin da ake nufi a kawo magana za ta kore ta kamar da ya ce fasaka diyara ke gaira mafsidiha saubin rabe'i wadimatun tahani fasaka diyara Allah shayar da gidan da zinki da ko saubin rabe man makon ruwa wadimatin da man mako ta hami mai kwarara fasa ƙadiyarai ya shayar da unguwanninki ko garinki amma sai etira zai ce gaira wasu da ha amma ruwan ba mai barna ba ba mai barnatar da garin naki ba to wannan su ne abubuwan da ya kawo a ilmul ma'ani mun gama shi sai mu je mu sallah sai mu ɗan taɓa ilmul bayan karatun ya yi sauri